أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي شابيو قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقمت زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da uku zuwa hamsin da hudu a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha bakwai a yau za mu tashi akan wannan aya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatun da zamu yi Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini wanda ya yi ridda daga cikinku daga addinin sama ana ya fita yana cikin addinin musulunci ya koma zuwa ga addini na kafirci wal iyadu billah ko ba haka ba kaga wannan ya nuna cewa wato akwai mutanen da suna cikin addini amma waɗansu abubuwa za su iya fitar da su dama ba kowa ke iya jure ma jarrabawa ta Allah subhanahu wata'ala ba amma da mutum na da hankali ya kalli irin yadda annabawa suka rayu to da babu abin da zai samu shi a cikin addini ya mamaki baka fi annabawa tsoron Allah ba baka fi su matsayi wajen Allah ba amma ka dubi tarihin musulunci namu da mi ake lissafi da mi da mi da hijira ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyan mutu yana gudun hijira hayyan mutu saboda addini bai koma garin su ba kai ko kana cikin garin ku kana tare da matarka kana tare da ƴaƴanka kana tare da ƴan uwanka ka ci ka sha sallah kana da izinin ka yi da ba a da izinin a yi kiran sallah ko a yi sallah a garin makka to in kaga irin jarabawar da annabawa suka gani sai ka gane cewa kashe kai baka ga komai ba to don haka kan mutum ya ridda daga addininsa saboda wasu lalurori da don wannan aikin munafikai ne ko kuma wato qira'o'i guda biyu manyar tadid minkum an dinihi qira'a ta nafi' da Abu Ja'far da wato da Ibn Amir sun karanta ya ayyuhalladhina amanu manyar tadid minkum an dinihi to sai ya zamanto majzumi na an yi fakkul idgham amma a cikin suratul baqara wa man yartadid minkum an dinihi dukkan su sun karanta qurra guda goma sai ya zamanto wato malaman ilmul qira'at na kursi na malik abdallah littafin da suka rubuta tawjihil qira'at al-ashr suka ce wannan qira'a ta Imam Nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir wato waccan qira'a tana tabbatar da ita to amma daga cikin yaren larabci akwai waɗanda suke fakkul idgham akwai waɗanda ba su fakkul idgham shi yasa manyar tadda lugha ce ta banu tamim manyar tadid lugha ce ta hijaz kenan dukkan su alqur'ani ya sabka da su wato manyar tadda minkum an dinihi duk wanda ya yarda daga cikin ku da yabbar addinin sa sai Allah bai faɗi hukuncin da za a yi masa ba ko ba haka ba amma a cikin bakar sai Allah ya nuna cewa duk wanda ya yarda yabbar addinin sa kuma har ya mutu bai tuba ba to makomashi shi wutar jahannama wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun in kuma munafiqai ne ake cewa man yartadda minkum an dinihi kenan sai su zamanto wanda ya bayyana kafircin shi bayan musulunci don akwai waɗanda suka bayyana kafircin su munafiqai ne amma su bayyana ba sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ko ya mutu sai suka bayyana da kafircin su dan haka dai dukkan su wannan aya za ta iya wato shafar su kuma wannan babu wata matsala ina fata an fahimta duk wanda ya kafirce daga aikin addini ko duk wanda ya ja da baya domin matsala ko mutum ya fita daga addinin musulunci ina fata an fahimta in musulunci na da karfi hukuncin sa za a kashe shi a nan duniya hadisi na ibnu abbas yana cikin sahihul bukhari manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya canza addini a kashe shi nan addini yana nufin musulunci don kirista ya shiga cikin yahudanci ba ruwan mutum tsakanin su ne amma nan ana nufin addini na musulunci to sannan kuma ko ya zamanto kana musulmi ka kafirka ko kuma ya kasance mutum yana aikin addinin musulunci amma daga baya sai ya ja da baya da baya don muna samun irin waɗannan matsaloli za ka ga mutum da harkokin addini ana yi da shi yanzu kuma sai ya ja da baya da yana taimakawa da dukiyarsa daga baya sai ya ja da baya to irin waɗannan matsalolin da suke faruwa yana yiwa wani mu fahimci cewa da bai da larura mutum yana da mata ɗaya to kaga dan ana yawan zuwa wajen wa'azi shi ya ƙara ta biyu ya ƙara ta uku ya ƙara ta hudu yana da ɗa ashirin to in da ana ganin shi wa'azi goma yanzu an ganin shi biyu ko uku ba laifi bane saboda tana yiwa a kodin su abubuwa da suka sha malin shi amma mutum bai da uzuri ko kuma Allah ya bashi wadata da zai iya kula da su amma ya ja da baya to waye cutar bai cutar da kowa ba in ba kan shi ba in ma ka ja da baya da aikin addini in ma ka kafirce don dai wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a kaka fa tsammani in ka kafirce ka cutar da Allah Allah ce to fa saufa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane saufa a cikin larabci tana nuna abu zai zo zuwa gaba ina fata an fahimce ni akwai shakka da sinun da saufa ko ba haka ba wato tana nufin abu zai zo waɗansu malamai suka ce saufa tana nufin abin yayi wato saufa tana nufin abin yayi nisa kwarai sinun kuma tana nufin yana da nisa amma ba kwarai ba to amma a wajen Allah subhanahu wata'ala in ji malaman balaga tufidu tahqiq tana nufin tabbas in da adam ya ce ma saufa to ba tabbas bane ko ba ka bane hariri yake cewa wa khatib bi hati wa jawib bi saufa wa bi ajilan minka bil ajili a cikin muqama yace wa khatib bi hati ka ce ma mutane su kawo in zaka magana da mutane ka ce ku kawo wa jawib bi saufa in zaka bada amsa an ce kawo ka ce saufa saufa wa bi ajilan minka bil ajil yace ka saida magaugauci da wanda yake yayi jinkiri ma'ana in an ce ana baka naira dubu yau gobe za a baka dubu biyu hadisi yace amshi dubun nan guda ka rike ga hannunka yafi zama alkhairi ne ka ba dubun nan biyu ma'ana dai sauka tana nuna abu tana yiwa amma in an ce Allah yace to tabbas din nan zai yiwa to fa saufa ya'ti Allah bi qaumin tabbas in kun yarda Allah zai kawo dan su dan ba a ce a'a yana yiwa al'a tabbas ne ma Allah ya fi cewa zai kawo dan su ina fatan kuna fahimta ta Allah yana da izinin ya kawo waɗansu saboda yana da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya gaba ɗaya kun kafirce Allah sai shi kawo waɗansu dan ba ba ku da wato buku isa ku hana addinin Allah ya ci gaba ina fatan mutane sun fahimci wannan da kyau to dan haka saufa cikin haƙƙin Allah tabbas take yi sa in ta zo ta tsan adam tana nufin yalla amma wajen Allah tabbas ne shi yasa kaji Allah ce ulaika sayarhamuhumullah kaga waɗannan Allah zai yi musu rahama da sannu Allah zai musu a tabbas ne ma Allah zai musu sai dai lokacin ya iya zuwa ajire lokaci ulaika sanutihim ajran azima tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara tabbas Allah zai shi wuta amma in ka ji ana kila wa kala to ba danganta shi an ka zuwa ga Allah ba fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna waɗanda suke kaunar Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunar su waɗannan mutanen Allah subhanahu wa ta'ala sai bayanin su dama ya ce yana son su suna son shi kenan su suna son Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son su suna kaunar Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunar su tunda at-tabadul ne in kana son Allah Allah zai soka in ba ka son Allah kuma babu ruwan Allah da kai ko ba haka nan bane in kana son masoya Allah Allah zai soka in kana kin masoya Allah Allah zai kika fasto bai yiwa ka ce kana son Allah kuma baka son masoya Allah bai yiwa ka ce kana son Allah amma kana kyaman mutanen da suke ma addini aiki kai babu wanda ka kasa ma da rai sai malami wanda ke zuwa shi wa'azi ya ce Allah ya ce shi abba ka so a cikin rayuwarka sai kuma mai kuɗin da ke taimaka ma addini sai mutumin da addini ya sha mai kai cikin gida sai kaga wanda yake mace wanda take son sawa hijabi da mai yawan sallah cikin gida da mai yawan tasbihi wai ba a kaunarsa kuma wannan da haka kake son Allah ya soka wannan ba zai taɓa yiwuwa ba tanke lalle kana son Allah to ka so masoya Allah wannan ka'ida ce ba ka son masoya Allah kuma ba ka son Allah don bai yiwuwa ka ce kana son makiya Allah kuma ka ce kana son Allah bai yi ba wannan kuma ita ce ɗabi'ar da mutane suke aikatawa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ce to ga sifofin waɗannan mutane azillatin alal mu'minina kaga azillatin inda zamu fassara shi sai mu ce kaskantattuna akan mu'minnai amma nan shi wato zalla huna bi ma'ana atafa wa hanna shine ma'ana yayi tausayi wato kalma ta zalla ta yi tadammuni ta kumshi ma'ana atafa wato yayi tausayi yayi jinkai to shine azillatin alal mu'minina ai atifina alal mu'minina masu yin masu jin tausayi na ga mu'minai ina fata an fahimce ni domin kalima ta zalil in mun fassara ta da kaskanci to bata dace ba don mu'mini ba kaskanci bane ko ba ba kaskanci bane afwan walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ko ba haka ba ayabtakuna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a to Allah shi kuma ya bada ta ga mu'minai kaga ba a cewa na azillatin alal mu'minina kaskantatu ne ina fatan kun fahimta sannan kuma wani yana isa to Allah ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ko ba haka nan bane a'a ba yana nufin kuna kaskantattu ba kuna yan kaɗan ba ku da yawa wa antum illa kenan wato do haka dole sai ka kalli siyakin yadda kalimar take zuwa ba haka ne kawai zaka fassara ta ba kar ka zo ka ci karo da abin da Allah subhanahu wataala yake son ya ce ina fatan kun fahimce ni dan haka hariri ma a cikin maqama ina tunawa yake cewa fakan min murshidin dal fakan min murshidin dal so da yawa mai shiryarwa ya bata ko ba haka ba malamin da ya kamata su bada fatawa da Allah shi ba sai shi bi a samu abin da an ka bashi na goro wa min zi izzatin zal kaga sai ce wa min zi izzatin ai kan min zi izzatin so da yawa mutumin da yake da buwaya da daukaka zal ya kaskanta ko ba haka nan bane mutum na sama sai ka ji an ce an yi gidan kaso da shi ko ba haka nan bane mai ba da umurni yau shi za a kai gidan kaso yayi kashi yayi fitsari a cikin daki daya duniya ce dan haka kakka rudu da irin yadda duniya take juyarwa wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas Allah subhanahu wa ta'ala ce to su waɗannan bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna a'izzatin 'ala al-kafirina sannan masu tsanani ne an gane masu tsanani ne akan kafirai waɗannan su ne sifofin kafin waɗannan mutane su ne sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi annabi yana tausayi ga mu'minai duk alkhairin duniya gaba ɗaya na son shi ga mu'minai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sifanta shi da sifofi da dama fa bima rahmat rahmatin min Allah linta lahum kaga mai saukin ɗabi'a ne ga muminai bai kausasa musu bai cutar da su bai tsananta musu ina fata an fahimce ni kuma yayi abin da Allah ne ya umurce shi waqfid dana haka lil mu'minin haka Allah ce mai waqfid dana haka liman ittaba'aka min al mu'minin a wani wuri dan haka dai sifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaga kalima ta rauf ar-ra'fa war rahma ko ba haka ba sannan yana yana yana yi masa nauyi abin da yake wahalar da ku kaga dan tausayin ku ne tunda in ba da haka nan ba da ba zai ba zai ji nauyin sa ba to a izzatin alal kafirin ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wa tughlub alaihim kaga waghlub alaihim ka kausa musu shine a izzatin alal kafirin salasina sifofi ne na shugaban kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan su ne sifofin sahabbansa waɗanda suka yi imani da shi kafin waɗanda ma za a zo da su ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ce Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما كان بني أشداء على الكفار واتو شيني أعزة على الكافرين رحماء بينهم أذلة على المؤمنين to malamai suka ce wannan shine sifa ta gaskiya ta mai imani wato in muka duba nan sifofi ne guda hudu an kawo tsanani an kawo wato sauki ko an kawo tausayi an kawo kausasawa to idan mutum za mu duba za mu iya caccanza su kenan sai mu samu ko mu samu tsanani wuri biyu ko mu samu sauƙi wuri biyu ko mu samu ɗai ya zo gaba ɗai ya zo baya shi kenan babu canji da gare su ita aya ta kawo sifofin masu imani su masu tausayi ne ga masu muminai sannan kuma masu tsanantawa ne ga kafirai to kaga ashe shi kaɗai ne abin da ake bukata cikin waɗannan bai dace ba mumini ya zamanto mai sauƙi ga muminai kuma mai sauƙi ga kafirai bai yi ba don in ka yiran ka saba ma abinda Allah ya ce bai dace ka zamanto ba wato bai dace ka zamanto ba zalilun alal mu'minin zalilun alal kafirin bai ba sannan kuma bai dace ka zamanto ba wato azizun alal mu'minin azizun alal kafirina kai tsanani domin ka saba su mu'mini ba haka an kace ba sannan kuma bai dace ka zamanto ba wato azizun alal mu'minina zalilun alal kafirina bai dace ka zamanto mai tsanani ga mu'minai ba amma mai sauki ga kafirai wanda kuma wannan mummunar dabi ɗabi'a ita ce tafi yawa ga musulmi sai kaga mutum in dai yan uwansa ne musulmai to komai yana iya musu amma in ga kafiri ya ga shugaba in ga kafiri ya ga mai gida in ga kafiri ya ga kayan gabas in ga kafiri ya ga abin girmamawa in ga kafiri ya ga wanda ya kamata ya ma biyayya da ɗa kaga wannan kaskanci ne kai wanda Allah kire shi najasa a ce ka fi ganin kimarsa an gane dai da wato wato mumini dan kokka ya akan hakan da ya muke iddi'ai imani kuma babu ganin kimar waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala daukar da su mushrikai na jasa ne muminai kuma suna da daraja wajen Allah kuma bai yiwa su zamanto dai amma man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun amma dabbi kaka kimanta kafiri saboda ya kirkira na'ura amma ka bar mai imani wanne ne yafi wuya yin na'ura ko ko imani imani ya fi wahala ya fi tsada to amma yau in ka tafi kasashen musulmi da kasashen larabawa bature zai ji daɗi ya yi abin da gida ma fiye da ɗan ƙasa fiye da musulmi yanzu in ka ce saudiya ka zo kana larabci kai ba abin kallo ba ne ba ma ba ba komai ba amma turawan america in nace saudiya ba ina nufin dukan mutanen saudiya ba wato wannan yaƙi da turawa suka yi muna sun yaƙi kwakwalen mu sai ka ce yanzu da mutum na english ko faransai saudiya abin girmamawa ne yanzu in ka ce ƙasar libya musamman wancan lokaci in kana faransai laraba kullum ku suka suna mamaki ina fata abin ce in kana english ah masha Allah sai a girmama ka amma da ka fara larabci sai ka wannan lesson kai ba komai ba to kaga saboda ba su dauki yaren wani abu ba imanin ba dauke shi wani abu shi yasa muke cikin bala'i su kuma larabawan mu muna kallon su da kima ba su kallon mu da kima ko ba haka ba suna kallon turawa da kima su ko turawa ba su kallon su da kima kaga an an roshe komai ya lalace shi yasa in dai kana son ka fi nasara a rayuwarka ka ji Allah ya ce waɗanda an muminai na gaskiya su ne azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina suna sauƙaƙa mu muminai suna girmama musulmai ƴan uwarsu in sun ga mumini ɗan uwarsu ko a hisabancan ma suna da wani ko bai da a'a suna girmama shi don Allah subhanahu wa ta'ala a izzatin alal kafirina ba su ba kafiri wata kima wadda ta musamman cikin zuciya bai hada in ko haɗu kai mai sallama ko wai in yayi maka sallama ka amsa to ba sallama ta musulunci ko ku gaisa ina fata an ni ko abin da ya kama da haka amma dai ka dubi kafiri ya fi ka wannan asara ce ga musulmi kaskanci na mutanen da Allah bai ganin kima su mu mu zaman to muna ganin kima su har muna ɗaukaka su yau in bature ya zo a a ce a bude masa hanya a yi mai komai amma ga sauran musulmai suna nan ba a yi musu komai ba ya ga Allah ya ce mace mu da wannan mummunan ɗabi'a bai yi ba wannan ba gaskiya bane Allah subhanahu wata'ala ya ce wato yujahiduna fi sabilillah sannan kuma suna yin jihadi fi sabilillahi dan daukakar da kalimar Allah kaga ashe ya kamata a sa tsanani wurin tsanani ya kamata a sa sauki wurin sauki wannan ba shi ke nuna cewa ba ya da kaga bature ka mare shi ko ka buge shi ko ka cutar da shi a ya kamata ka tsayar da shi daidai matsayinsa kar ka ba shi wani babban girma wanda yake na musulmi shine abin nufi domin sauki ana yin shi wurin sauki tsanani ana yin shi wurin tsanani wanda yake son a sauƙaƙa masa za a sauƙaƙa masa in yayi abin sauki ko ba haka nan bane wanda bai so kuma sai a bari domin akwai mutumin da in an ce ai masa sauki an bata shi domin zai ci gaba da yi mutumin da ci dukiyar mutane aka zo aka kai shi wurin shari'a ce wallahi na ce amma ban da ainihin hakuri in Allah ya bani zan bayar kaga ga aina mai sauki ko wani ya fi dukiyar mutane an kace to wani ana bi- kuɗi ya ce aka ce duk inda zaka kai ne ka kai ni. kaga ai wannan ya ci dukiya kuma ya ci gaba da rayin wayo to wannan ya kamata a lantar da shi shi yasa ina ganin mutalabbi yake cewa fa in qila hilmun qultu lil hilm mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi hubku yace in an ce tausayi ko ba haka nan bane yace to qultu lil hilm mawdi'un sai in ce yin tausayi yana da wuri wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi hubku yin sauki ko jin tausayin mutumin da bai dace a ji tausayinsa ba wauta ne wauta ne yanzu misali kana da ƴaƴa kace kana jin tausayin su baka kasu wahala shikenan ka halakar da su domin za su tashi su iya aikin komai ba za su tashi ba za su iya amfanin kansu ba zuwa gaban su amfani al'umma da ake kai sojoji barikin su da ko kamfani su yi wahala wannan wahala ba don ana son su wahala bane a'a ana son su zan wani abu ne gobe in ka ga malamin ka na baka wahala ta karatu ba wai don bai son ka bane yana son ka zan wani abu ne gobe to amma ta kai an samu gaba tsakanin mata da miji saboda kaci za ka kai ɗanka wata makaranta ko ko kana son ya je wani aiki sai su ce kai ne baka son zaman shi cikin gida to ya zo ya zauna cikin gida in uban ya mutu bai iya aikin komai ba ki in biki anniya ba zai halaka ki sannan ku zauna cikin gida da haka dole sai mun fahimci wannan in marayi na karkashin ka baka cewa in yayi abin da kamata a yi mai nasiha ko a dan kula da da shi ba za a ladabtar da shi ba a yadda kake ma dan kala da shi ma kai mai ladabi haka domin barin shi ya ci gaba da yi sai ya lalace mun gane wannan ko yujahiduna fi sabilillah suna jihadi dan daukakar da kalimar Allah suna kokari dan daukakar da kalimar Allah dan a ce kalimar Allah ta daukaka ba dan saboda a dauka wata tuta ba ta daban sawa'an wata bukata ta su wanda a cikin rai sawa'an bukata ta wata jama'a ta su sawa'an bukata ta kasar su sawa'an bukata ta kabilar su sawa'an bukata ta mai gidan su i'i duk wannan sun share shi abinda suke bukata yarda Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine addawa yayin su sai an zo an kama aikin musulunci karshe suka iske akwai naru wato tahtar rabat akwai wato wuta karkashin hafi domin tana yiwa akwai abin da mutane suke son su aikata sai a jawo mutane a ce ku to ai aikin Allah amma da bai akwai abin da ake son a kai gare shi Allah shi mun tsari da irin wannan Allah ce wala yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi sabanin munafiki dan shi munafiki bai wato yana jin tsoron a zarge shi in zaka aikin Allah kana tsoron a zarge ka to in kace zaka ji tsoron a zarge ka ni zaka yi ba za a zarge ka ba duk abin da zaka yi sai mutane sun yi magana kanka in ka faɗi gaskiya sai an yi magana kanka wani ya ce kai daidai wani ya ce ba kai daidai ba in ka yi shiru baka faɗa ba ko ba haka ba wani ya ce kai daidai wani ce baka yi daidai ba in kai ƙarya wani ya ce kai daidai wani ce baka yi daidai ba bai yiwuwa ka tsira daga bakin mutane abul atahiya yake cewa wa man alladhi yanzu minan nas saliman wa fil nas qawlun fil maqali wa qili wani na da tsira daga mutane alhali ko mutane suna kila wa qala qawlun wa qili an ce an ce an ce an ce don haka abin da ya kamata ka yi kokari ka aikata zargin mutane ba zai hana ka ba saboda mi saboda babu wanda bai yin kuskure amma abin da ake so alkhairin ka yafi sharrin ka yawa shine ake bukata wato ibn hisham al-ansari a cikin mughni labib ya kawo wani baiti wanda larabawa suke bugawa kan irin suke buga misali kan wannan suke cewa wa man alladhi turja sajayahu kulluha kafa al-mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu wa man alladhi turja sajayahu kulluha wani na ya isa duk duniya yace duk ɗabi'o'in shi sai an yarda da su bai yace kafal mar'u nublan an tuhsa ma'ayibahu ya ishi mutum abin alfahari ana iya lissafa ana iya kilge lehinka in an taho sai a ce to cikin ɗari kana da daidai 90 kana da kuskure goma ai kaga ka san abin Allah ko ba haka ba ko kana da 95 to amma sha'anin masoya ne in ba su yi anniya ba rashin adalci sai sa mutumin da yake da laifi 95 sai su maida su alkhairi sai su koyi biyar din waɗanda abin nan kenan sharrin shi ya kamata da ya fi yawa su yi shiru a'a alkhairin biyan nasu su za su talla 95 sai su koyi shi ko sha'anin makiyi ne in kayi alkhairi 99 kai yi kuskure daya duk sai shi koyi 99 din nan sai ya bayyana daya amma shi bai adalci a abin da ya kamata ya bayyana shi zai bayyana wa sharrin ma in ba a bukata a bayyana shi sai a shiru ba dole sai an bayyana sai in dai akwai wata maslaha ta shari'a kamar irin bayanin ruwat wanda sun karwaito hadisi waɗanda an makare ta kaga dole a yi bayani a bayyana sharrin su dan saboda abin yana da alaka da shari'a Allah ya gane da mu ولا يخافون لومة لائم باس tsoron zargin mai zargi hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Ahmad da Imam Ibn Hibban da kuma Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya kawo su a cikin littafin sa at-tarikh daga hadisi ne na Abu Dharr radiyallahu anhu qala yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi sab'in khalili masoyina badadaina ya umurce ni da abubuwa guda bakwai amarani bi hubbil masakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce ni da son miskinai ya kamata a ce kana son miskinai ya kamata a ce kana son mutane waɗanda wato ba su da talakawa kana kaunar su wannan alama ce ta ɗaukaka amma da kaga mutum bai son talakawa bai son waɗanda ba su ba su kusanto shi to ba gaskiya bane da kaga malami bai son ɗalibai to bincika ko dai ba malami bane ko kuma dama ba malami ne na Allah ba tunda malami duk inda yake na tare da ɗalibai shi ma ɗalibi ne zan sanin zan wani abu to ya an kai kana malami ba ka son ɗalibai ya an kai kana malami amma ba ka ganin kimar malamai ya an kai kana malami kana ganin kimar masu kuɗi da masu matsayi na duniya sun fi malamai shi ko Allah ya ce inna ma inna akramakum inda Allah atqakum kuma yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba yadda zai a samu wanda ya san Allah irin malamai to kenan ko babu wanda zai jin tsoron Allah irin malamai amma kai kana malami kuma duk kana gaba da malamai amma da kaga mai kuɗi ka zabura da kaga mai matsayin siyasa ka zabura da kaga mai wani matsayi na duniya ka zabura to me yasa haka wannan ya nuna kai ba malami ne na Allah ba a'a ka ba kowa matsayinsa malami yana da matsayi wani yana da matsayi wani yana da matsayi amma kana girmama waɗancan kenan kana tunani akwai abin da zaka samu gare su ko kana tsoro akwai abin da za su yi ma tunda in kai musu lalata suna ɗin sa a kulle ka akai ka gidan kasu shi yasa shi kai respectan su amma malamai ɗan uwanka ba ruwan shi da su to wannan ba malami ne da Allah ba ya kamata a ce kana kaunan mutane na Allah ko ba haka ba yace wadunuwi minhum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in kusan in kusance su wa amarani an anzura ila man huwa duni yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in kalli wanda yake kasa gare ni wala anzura ila man huwa fawqi kar in kalli wanda yake sama na ma'ana wai abinda ake son a ce kullum ka rinka kallon waɗanda ka fi su kabar kallon waɗanda sun fi ka domin matsalar da ake faruwa in kana kallon mutanen da suka fi ka ba za ka gode ma Allah ba kamar yadda zo a cikin riwaya ta Abu Huraira fa huwa ajdar Allah tazdaru ni'mat Allah alaikum ko ba haka ba unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku kalli wanda yake kasa gare ku ku kalli wanda yake gaban ku domin kullum in kana kallon wanda yake gaba gare ka ba ka kallon baya to za ka samu matsala ina fata an fahimce ni to nan can ya faɗi illa nan bai faɗi illa ba to amma wannan laisa ala itlaqihi ba wai ana nufin ko da yaushe ba a'a in al'amari ne na duniya sai ka kalli wanda yake ƙasa gare ka in kana da jika ɗari sai ka kalli wani na can wallahi bai da yanzu jika biyu ne gare shi ko ba ka da bane in kana da jika biyu wani na can yana da jika in ba ka da ko dala wallahi akwai wanda ko lafiya bai da in ba baka da lafiya to wani akwai wanda ya fi rashin lafiya haka ne ko ba haka ba to kaga nan amma sai malamai suka ce ba laisa alal itlaq domin akwai inda ake son ka kalli na gaba gare ka shine wajen ibada yanzu in kana aiki na ibada kullun kaga cewa kai ka dan kai kuma akwai wanda suka fika to nan za ka yi sai kai gaba amma in kana kallo ta hanyar ibada wanda suke baya gare ka to kaga ai banda za a yi zaka lalace sannan kuma malamai suka ce a'a shi ma ka kalli gaba gare ka ka kalli baya gare ka musamman cikin al'amari na ilimi na alkhairi ana son ka kalli wanda yake gaba gare ka don zai kara ma kwazo kuma sai ka kalli wanda a bayan ka sai ka gode ma Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimta dan kan mutum shi ma wannan hadisi fassara guda 90 da yi wa amarani an asli rahima yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni in sadar da zumunta wa in adbarat ko da ka bada baya ma'ana yan uwanka ko da ba su damu da kai ba kun san zumunci yanzu ya canza da zumunci ana yi ne saboda Allah yanzu ko in ka ga ana yawan zuwan gidan mutum zuwa gidan mutum to tana yawa abin da zai bayar ko ba haka nan bane shi ko mai kuɗi bai son zumunci kai talaka ka daure kai zumuncin kar dan uwarka talaka ka bar mai kuɗi shi zumunci da dan uwan shi mai kuɗi ya dan nan suka so shi mai kuɗi dan uwa ne masu kuɗi kai kuma ka nemi ƴan uwanka ku ta ku rayuwa ko ba haka nan bane magana ta daga ta kare to amma sai ka iske wani lokaci akwai matsala talaka bai son shi zumunta da kowa sai da mai hali shi kuma mai kuɗin bai ba kuma shi walakantar da kai kuma shi ci mutuncin ka an huta ƴan uwan shi waɗanda suke mu'amala da su sune ƴan uwan mata to sune ƴan uwan shi amma kai bai san ka ba to dan haka dole na zumuncin nan a yi shi wa in adbarat ko da ta bada baya mai kuɗi shi kamata ya buɗe kofa in ka zo ya tarbe ka ko ba haka ba sannan kuma in ya samu dama ya je ya kai maka ziyara to kaga wannan sai zumuncin yayi karfi amma mai kuɗi bai zuwa in ka zo ma ba zai mutuntar da kai ba to kaga akwai matsala to wa in adbarat ko da ta bada baya in ka zo so ɗaya kore ka ina ganin ta bada baya kuma yana da wahala ka dawo amma dai ana son ƴan uwa waɗanda suka yi maka nisa ɗan uwan babanka wanda an wani ƙauye sai ka ɗauki mota ka je ka zo kai masa ziyara ɗan uwanka wanda an wata ƙasa kana son ka kai masa wata ziyara waɗansu mutane waɗanda sun yi muku nisa in ba ba kun zo kun kai musu ziyara ba zumuncin zai iya tsinkewa daga nan sai a je a kai musu ziyara abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da shi yace wa Allah as'ala ahadan shay'an wa amarani Allah as'ala ahadan shay'an kuma ya umurce ni kar in tambaye kowa komai to nan ba ana nufin ko da yaushe ba kakka tambaye komai don nan ana nufin a'a game da al'amarin duniya ma'ana kakka zo kana roƙon mutane kuɗi waɗansu malamai suka ce na in akwai uzuri da lalura kana iya kai tambaya wani ya ci bashi bai da kuɗin biya kana da wanda zaka tambaya ya biya mai nan ba matsala bane sannan banda fatawa ta addini domin ba a cewa Allah as'al ahadan shay'an ba a tambaye kowa komai ka a tambaye malamai kenan wani na yakin da wannan ba haka ake nufi ba shi tambaya ta addini wajibi ce ka kade akan kafirci fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran ya umurce ni in faɗi gaskiya ko da ta tana da ɗaci dama gaskiya ɗaci gare ta amma ga wa ga wanda ta hau kansa yau in ni faɗi gaskiya kan wani zai ji zafi amma wani maso wanda ke gaba da shi zai ji sanyi gobe in ni faɗi gaskiya kan wancan shi ko wannan zai ji sanyi shi ko wannan zai ji zafi shi yasa mai da'awa makiyin kowa ne masoyin kowa ne domin duk radda ya faɗa ma gaskiya ba ka so shi amma duk yadda ya faɗi gaskiya kan waɗansu kana jin daɗi to su kai radda ka ji daɗi su ba su ji su ko radda su ka ji daɗi kai ba ka ji kaga haka nan da al'amarin da ba yake tafiya shi yasa wani sai sa tsammanin da shi ake hana wa'azi yace wa amarani Allah akhafa fillahi lawmata la'im yace ya umurce ni kar in ji tsoro gashi nan wala ya khafuna lawmata la'im kar in ji tsoron zargin mai zargi cikin al'amarin Allah don bazan tsira ba wannan kuma ba shike nuna cewa ba in za kai ka fito fili ka bayyana don saboda a zarge ka a'a kawai dai in an yi daidai da lokacin da mutane za su gani ka ci gaba da aikin ka wa amarani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah sannan ya umurce ni in yawaita fadan la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kan min kanzi tahta al-arsh suna daga cikin taska arziki wanda aka kashin al'arshi wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya fa innaha kanzun min kunuzil janna tana daga cikin taska arziki daga cikin arzikin aljanna in kana cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ko la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim ana son mutum ya yawaita irin wannan domin Allah subhanahu wataala zai taimake shi Allah subhanahu wataala ya gane da mu to dan haka yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im ba su tsoron zargin mai zargi ko ba haka ba zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala Allah ce yana bada ta ga wanda ya ga dama ashe falala ce ba kowa yake da hankurin a cutar da shi cikin hanyar Allah ba wani da ya ga zai samu matsala ɗan kaɗan cikin al'amarin Allah ya bari wani a yi zancen za a yi kaza bai bari a kore shi bai bari a amshi a kwace mata ba zai bari ba a kore shi daga kasarsu ba zai bari ba a kore shi daga gari ba zai bari ba a kai shi gidan kaso ba zai bari ba a yi tsoratar da shi ma'ana a razar da shi kan cewa za a kashe kashe shi ba zai bari ba saboda ni saboda bai da abin da yake so in ba abin da Allah yake so ba ina fata an fice ni wannan hadisin da muka karanta zaka ga ƴan Qur'ani sun ce wayo sun ce wai kaji an ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai wai wai wai wato shi wannan sahabi Abu Dharr ya ce amara ni halili to kuma ai akwai hadisi da yazo wanda na Jundub dan Junada yake cewa kuma itin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qabla an yamuta bi khamsin kafin ya mutu da kwana biyar wa huwa yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalila ni ina barra daga Allah ya zamanto daga cikin ku ina da khalil ko ba haka nan bane fa inna Allah qad ittakhadha Ibrahim khalila Allah ya riki Ibrahim khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan Allah ya rike ni wato khalil badadai kama ittakhadha Ibrahim khalila kamar yadda riki Ibrahim khalil ala wa inna man kana qablakum lalle waɗanda suka kasance gabaninku kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid sun kasance suna riƙon kaburburran annabawansu da mutanensu na gari masajid wurin sallah ala fala tattakhidul qubur masajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kakku riki masallaci makabarta inni anhaakum an zalik na haliku wanda wanda kuma shine yanzu abinda wadansu suke aikatawa to nan da yace khalili me ake nufi da shi kaga khalili kuma ya ce nan shi ya ce wato a madani khalili shi ko ya ce inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalila anan sai ce to ai kun sun karo da juna a ba sun karo sun kare juna ba kalima ta khalil wanga khalil ne na shari'a wancan ko khalil na lugha ne domin an ce khalil abokinka ko masoyinka ina fata an fahimce ni waccan waccan kulla da ake zance ta addini ce tsakanin Allah da annabawansa ba za mu iya shiga cikin ta ba ina fata kuna fahimta ka domin kan wani ya zo ya ce a'a to ai ya ce da yana rikon aboki da ya rike abubakar lasta kasu abubakar khalila to ai da ya rike abubakar to kenan ko abubakar bai kai abubakar ba to dan mi shine cewa amara bil khalili kenan kariya ce yake a'a nan khalil na luga ake nufi kai ya zo ya jujjuya da kai ko kuma abu zarrin bai ji cewa wannan kalma ba ba a itlaqin ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce amara bil khalili duk da yake sauran sahabbai sun faɗa amma ko rawi ya canza ina fata an fahimce ni ko kuma suna nufin khalil na luga kar ka zo ka karanta mana hadisai din baka fahimce su ba wannan hadisi ne na cikin sahih muslim ina fata an fahimce ni qadiyya ta biyu sai hadisi na ibnu abbas wanda kuma wannan hadisin ingantacce ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ranar tashin alkiyama za a wato innakum tuhsharuna hufatan uratan ghurla ranar tashin alkiyama za a tayar da mutane hufatan jam'i ne na alhafi mutumin da yake tafiya ba tare da takalmi ba uratan jam'i ne na al'ari babu sutura babu takalmi babu sutura kuntu kenan ghurlan jam'i ne na ranu shine mutumin da ba a yi masa yanka ba duk za a mai da mutane haka sun matsara'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina ko ba haka ba Allah ce zamu mai da su irin yadda muka halice su wa awwalu man yuksa yawm al-qiyama ibrahim wanda za a fara sa masu kuranar tashi alkiyama annabi ibrahima ko ba haka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa inna nasan min ashabi za a samu wadansu mutane daga cikin sahabbaina yukhadu lahum zata shimal ana kama su ta hanyar hannun hagu fa aqulu ashabi ashabi ana cewa sahabbaina ina cewa sahabbaina sahabbaina fa yuqal fa yaqulu sai a ce da ni innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim ai ba su bushe ba sun yi ridda a bayanka منذ فارقتهم bayan ka bar su wa aqulu kama qala al-abd salih sai in faɗi kamar yadda bawan Allah nagari yace wa kuntu alaihim shahidan ma dum fihim to dan shi an ya samu wannan da ya zo dama inda a fasara sai a ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi sai ce to gashi kuma an ce ashabi ashabi kaga kai yanzu kace wannan hadisi ai ba ingantacce ne bane a ce a kai ko akar maka Allah hadisi wannan ingantacce ne ko ma kake sahih muslim kana iske shi to ba ka nan bane sai ka rasa yadda zaka yi to shi kenan ya za ka bashi amsa to sai ka koma in kana son ka bashi amsa a nan da yace ashabi ashabi akwai amsa guda biyu na farko akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ya je makabarta yayi sallama ga mutanen makabarta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi fatan da naga ƴan uwana sai suka ce a alasna ikhwanak mu ba ɗayan ku bane qala antum ashabi ya ce ku sahabbaina ne to kaga wannan ce to kaga ashe akwai bambanci tsakanin su ashabi ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd yace ƴan uwana su ne wanda ba su zo ko ƴan uwan su ne wanda ba su zo ba shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazdadanna rijalun na haudi za a rukunsu mutane sai in ce ku bar su su sha to sai ce a to kaji an ce za a hana su sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan in baka fahimci akida da kyau ba sai ka fada cikin rami amma ga amsa na farko da yake zancen kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ba'd ummati min wato ba'd min ummatika ya zaka fahimci wanda bai zo ba daga cikin al'ummarka yace yub'asu ummati ghurran muhajjalin min athar wudu kaga yana zancen mutanen da za su zo bayan shi abu na biyu ashabi ashabi ba wai sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na ana nufin munafikai waɗanda suka yi zamani da shi suna iddiayin imani tunda akwai munafikan da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ce bai san su ba wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum shi bai san munafikai bane to kaga waɗannan su ne ake zance sannan munafikan nan za su tashi da haske sai daga baya ne hasken zai bice ko ba haka ba yau matar almu'minina wal mu'minat yas'aluhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar dhalika huwa al fawz al azim yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura ashe da farko ana sawa tsammanin mu'minai ne cikin wannan lokacin nan ne za a yi zancen waɗannan ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu balle ka kikiro akida ta bada ka ce da Allah ya tura ni za su ga aljanna daga baya Allah ya kuskure sai ya gane cewa ba za su ga aljanna ba wannan kuskure ne Allah shi mu tsari akar maka Allah sai Allah ce ni wallahu wasi'un alim Allah wasi'un ne mai yalwatawa alimun kuma Allah masani na wasi'un ma'ana zai yalwata lada an gane ni zai yalwata lada ga waɗanda sun kai masa aiki alimun kuma ya san wanda yayi don Allah ya san wanda yayi don a faɗa ya san wanda yayi don ya cimma wani burin sa na duniya ya san kuma wanda yayi don shi Allah shi ba mu ikon mu yi don shi sai Allah ce inna ma'ulikum Allah إنما وليكم الله ورسوله والذين
الزكاة وهم راكعون
inna ma ku sani waliyukum Allah wanda an majibincin lamarin ku Allah shine Allah wa rasuluhu da kuma manzonsa walladina amanu alladina yuqimuna as-sala da waɗanda suka yi imani waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna az-zakata suke bada zakka wa hum raki'una suna masu ruku'i wannan aya wanda suna ganin ta sabka ne akan Abdullahi ibn Salam ko ba haka ba ibn Jarir at-Tabari ya kawo ta kuma Imam al-Qurtubi ya kawo wannan riwaya wato abdullahi ibn salam lokacin da yan musulunta yana daga cikin malaman yahudawa sai yan uwansu suka kaurace musu an gane ko domin in kan musulunta za ka haɗu da matsala to sai su kuma suna da nisa unguwarsu tana da nisa da madina sai ba su jin daɗi tunda in kana tare da waɗanda akidar ku ba ɗaya ba ko kiristan zai yana son ya musulunta wani lokaci tsoron da yake ji saboda yan uwansa za su zo su dame shi su hana mishi yin abin ba to suka suka suka kama suka kawo ƙara gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da su inna ma waliyukum Allah to lalle ku sani wanda an waliyun ku majibincin lamarin ku Allah shine Allah al wilaya kala biyu ce akwai wilaya amma akwai wilaya khassa wilaya amma ita ce ta kowa da kowa dalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al kafirina la maula lahum nan khassa ce Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat wannan khassa ce ko ba haka ba amma summa ruddu ila Allah maulahu لهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أتكن سورة يونس كما هكذا هو ردوا إلى الله مولاهم الحق أتكن سورة الأنعام nan kuma an ce Allah shine waliyin su to waccan wilaya amma ce ta Allah shi yake tafiyar da komai amma wannan wilaya khassa ce ta taimako da kasancewa tare da kai Allah subhanahu wataala ma'ana zai kasance tare da kai ta hanyar baka taimako to wannan ta mu'min ne ce mun fahimci wannan da kyau ko to inna ma waliyukum Allah malaman luga suka ce a ya kamata a ce inna ma awliyaukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu to aka ce inna ma waliyukum alhali waliyi kuma ɗai ne sai waɗansu malamai suka ce a'a don saboda wilaya ta Allah ita ce asali domin sai an samu wilaya ta Allah sannan ake samun ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ake samun ta allazina amanu shi yasa sai aka kawo tun da ita ce tushe waɗansu malamai suka ce a'a waliyu an gane ko wato suna ne wanda yake matsayin mufrad kum yana matsayin ma'arifa suna mufrad in an kai idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma mi ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi kenan nan waliyukum ai ma'ana أولياؤكم الله ألا ورسوله دا منزنسا والذين آمنوا دا ودن سكي إيماني الذين يقيمون الصلاة وشي الذين يقيمون الصلاة كنن يا ذام يدشي تند أنت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة شي الذين ودن إعراب شي ما لم يسمي ساباني وسوكة أي مرفوعنا تند أنت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بسوني أولياؤكم با تو الذين يقيمون الصلاة أي هم الذين يقيمون الصلاة ko alladina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una hum sune wadanda ake nufi ko ya zaman to mubtada ko ya zaman to khabar amma abdullahi gundu a cikin littafin sa diyaqut ta'wil fi ma'ani tanzil yace waɗansu malamai rufi'a aw wato an yi masa rafa aw nusiba ala al-madhi ko ko an yi mashi nasaba ma'ana amdahu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wato wa hum raki'una kenan sabani ne a wajen malamai waɗansu malamai suka ce a'a wato badali na na walladhina amanu tunda shi walladhina amanu yana matsayin khabar ne ko ba haka ba ko ma'tufi ne akan khabar to alladhina yuqimuna as-salata badali ne nashi don alladhina yuqimuna as-salata hum alladhina amanu sabani ne na malamai na lugha wanda suke dan kawowa inna ma waliyukum Allah sani dai waliyin ku shine Allah majibincin lamarin ku mai taimakon ku wa rasuluhu da manzonsa walladina amanu da wadanda suka yi imani alladina yuqimuna as-salata wadanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna az-zaka suke ba da zakka wa hum raki'una suna masu kankan da kai kalima taraka'a tana nufin kankan da kai tunda an ce an yi sallah to kuma an ka ce wa hum raki'una kaga ai wannan sai a ce to ai takrar ko ba ka ba to wadansu malamai suka dauki abin da ake nihi wahum raki'una shine wahum khashi'una domin asalin raka'a shine khasha'a yayi kankan da kai ko da basu yin sallah ba kafin musulunci yazo laraba suna amfani da wannan kalma wadansu malamai suka ce a'a wahum raki'una ana nufin suna yin sallah ta nafila wato wa yuqimuna salata suna yin sallah farilla wahum raki'una suna yin sallah ta nafila utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu wadansu malamai suka ce a'a wahum raki'una nan abin da ake nufi yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa hum raki'una ma'ana suna yin sallah wanda yake wato ba sallah ta farilla ba ba sallah ta nafila wadda take rasiba ba sallah ta nafila wadda take mutlaka ko da yaushe a takaice dai wannan nan dai malamai sun yi kokarin su bambanta tsakanin yuqimuna salata da wahum raki'una ko kuma wahum raki'una suna masu zuwa su yi sallar jam'i tare da mutane sun tsai da ita ma'ana sun san abin da ke gyara ta da ke basa ta wahum raki'una su zo su yi sallah tare da masu yin sallah sallar jam'i kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu to waɗannan wahum raki'una ɗan shi'a sai suka ce suka kirkiro wani asar zuwa ga Ali ibn Abi Talib wadda riwaya ce ta Imam al-Kalbi wadda Imam Suyuti yace silsilatun min al-kadhib da kaje riwaya ta Kalbi zuwa ga Ibn Abbas silsilatun min al-kadhib wato shan ce ko sarka ce ta ƙarya domin babu gaskiya take to amma da yake tana jara su in shi'a sai sun ka ce wahum raki'una suna yin ruku'i ai ta sabka ne ga sayyidina aliyu yu'tuna zakata ya bada zakka wa hum raki'una alwawu wa wal hal yana cikin ruku'i wannan aya ce ta sayyidina aliyu shi yasa duk inda aya ta zo ta kwarai sai su ce ai sayyidina aliyu take rufi ai inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna salata hum raki'una aliyu ne kawai ake rufi kina aliyu shine waliyin mu sauran sahabbai duk ba waliyin mu bane to kaga wannan tawili ne a cikin kitabul muraja'at na wannan shi'a da suka kirkira suka ce yayi wato tattaunawa tare da shugaban jami'a ta azhar suka zo suka kirkiro tambayoyi suka ce wai shugaban azhar a karshe ya yarda cewa su wato wai ɗan shi'a su ne akan gaskiya ahli sunna su ne ba akan gaskiya ba kaga wannan kitabun na muraja'at su ne suka kirkira abin su ina fata kun ce ni to a cikin wannan sun ka kawo wa hum raki'una ai jam'i to an ka ce walladina amanu jam'ina sai sun ka ce a ai wani lokaci ana kawo jam'i ana yin mufrad kuma riwaya ga ƙarya ce ta ahli sunna ce ina kuka dauko ta kuma ba a yarda da ita ba amma saboda tana gyara ku sun dauka sun ce aliyu ake musu to kun ga waɗannan mutanen duk yadda za su yi su kafir sadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su yi kokarin aikata haka in baka sani ba za su dauko maka hadisai daban-daban daban-daban su nuna maka cewa sahabbai sun yi ridda daga cikin hadisan da suke daukowa akwai hadisi wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari na sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusa mutuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kawo min littafi ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadullu ba'd ku kawo mini abin rubutu kitab na abin rubutu ake nufi ko ba haka ba in rubuta muku abin da in na mutu ba za ku bace ba ina fata an fince ni to sayyidina umar radiyallahu anhu sai ce a ku kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ghalabahu alwaja ma'ana wato ciwo ne ya dame shi shi yasa yake waɗannan maganganu ba cikin hayyacinsa sai aka samu sabani sayyidina umar yace inda na kitabullahi hasbuna mu rike lissafin Allah yace fahtalafu sai aka yi sabani wasu sun ce a kawo sun ce kar a kawo wa kasura lagh sai hayaniya ta yawa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qumu anni ku tashi ku bari ko ba haka ba wala yanbaghi indi tanazu bai dace ai jayayya a wajina ba fa kharaja ibnu abbas ibnu abbas ya fita ya kulina cewa innar raziyata kullu raziyya الأنبياء مصيبة دكا مصيبة بابا ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه أبن دي حالا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ربط لتاف اللي يكيسو سنكو تكون غني كودا كتيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي زي ربط لتاف وسيا تأليم شيني شغبا تيسي نعمل يتبا ذا ربطا با كاقا أشهر أن صحابا سنكا تتبا يموتون من ذا الله صلى الله عليه وسلم da wannan kuma sai zai maka a to ai an ce ka ji ya ce a kawo a rubuta kenan sauran alqur'ani wanda aliyu yana can wajen aliyu ko yana can wajen fatima shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo a rubuta sai ba a rubuta ba sai mu tambaye shi to yanzu ya zaka yi da ayat da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malamai suka ce wannan sayyidina Umar ya sa abin da yake yi domin alqur'ani ya kare sarka Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ko ba haka nan bane wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an rike qur'ani kenan wani littafi za a rubutawa rashin lafiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ciwo ne ya tsanani a gare shi ina fata an fice ni in ba haka ba to kai ka kare ta Allah shi yasa riwayoyi suna nan da dama ko da sun bayyana maka cewa alqur'ani ya cika su a wajen su alqur'ani bai cika ba sun kawo ɗaya daga cikin malaman su yayi wani littafi ina ganin me yake da suna ya kawo riwaya kusan dubu biyu da ɗari biyu da wani abu waɗanda suke nuna alƙur'anin da ke a hannunmu ba cikakken alƙur'ani bane daga bayan su waɗansu malaman su ce ƙarya ne amma in suka koma suka koyi su ce suna akan wannan abu da suke cikin shi Allah shi mun tsalle waɗannan mutane inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un Allah ce wa man yatawalla Allah
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yatawalla Allah ma'ana wanda duk ya jibinci al'amarin Allah aiki na Allah wa rasulahu ko wanda duk ya kasance waliyi na Allah wa rasulahu kuma ya zamanto waliyi na manzo walladina amanu kuma ya zamanto waliyi na waɗanda suka yi imani ya jibinci lamarin su ya zamanto tare da su yayi aiki irin nasu yayi imani to fa inna hizballahi lalle hizballahi jama'a ta Allah nan na waɗansu ɗin shi'a sun ka kirkiro wani abin ga parties a ƙasar Lubnan sun ka ce sunan su hizbullah ko ba haka ba to fa inna hizballahi humul ghalibun lalle tawagar Allah ko jama'a ta Allah humul ghalibun su ne masu yin rinjayi duk yadda an kai aka je aka dawo lalle tabbas gaskiyar ne ita ce za ta nasara ina fatan ku fahimta ba yadda za a yi a rinjayi imani to sai dai malamai suka yi sabani da mi ake nufi da galaba fa inna hizballahi humul ghalibun su ne masu yin rinjayi wadansu malamai suka ce nan abinda ake nufi fa inna hizballahi humul ghalibun bil hujjati wal burhan masu imani su ne za su yi rinjaye da hujja ko da yaushe mu muke da hujja yanzu ai ba mu muke da karfi ba amma kuma ta hanyar a tattauna ba su iyawa da suna rike da ƙarya muna rike da gaskiya suna rike da wato bible ko bible muna rike da alqur'ani da an zo za a tattauna an san wanda yake akan gaskiya ina fata an fahimce duk da yake sun fi mu makamai sun fi mu karfi sun fi mu kuɗaɗe amma kuma mu an rike da gaskiya ina fatan kun fahimta da kyau to waɗansu malamai suka ce a'a wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna ana nuhin su ne masu cin nasara wato biddaula ya zama to mu za mu samu iko a kansu to amma nan sai mu ga cewa ai ba ko da yaushe musulmi suke cin nasara ba ko ba haka bane ai akwai lokacin da yanzu ga shirin turawa sun sun gudu mulkin mallaka kasashen afirka sun kashe malamai da dama to wan yata wallahi wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun to ya an ga haka nasara akan mu ya kamata mutum bai kawo rabu eh ko ba haka nan bane sai a je wajen yaki yanzu kasar iraki kasar musulmi ce amerika kuma ta kai hari kuma ta ci nasara ko ba haka nan bane ta tumfi ta tumfuke gwamnatin saddam hussein ko ba haka nan bane eh amerika da faransa sun kai hari a kasar libya sun tumfuke ko sun rinjayi ko da ma mu ce gwamnatin ba ba ta abin gaba amma musulmai ne aka rinjaya don kasar ta musulmai to ya aka haka kuma Allah ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna kuma alhali mafi yawanci in kalima ta galaba ta zo cikin alqur'ani tana nufin mi tana nufin rinjaye ta hanyar yaki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ai alkawali ne Allah kuma ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya balle kika ce lahira ake nufi wa yawma yaqumul ashhad duniya da lahira Allah ya ce masu imani su zo su rinjaye wa inna jundana lahumul ghalibuna to kuma nan yanzu gashi muna ganin ana yaki ana rinjaye kasashen musulmi ya amsa bace sai malamai suka ce a'a wannan ba matsala bace abinda ake nufi humul ghalibuna in sun yi imani na gaskiya sun cika sharuɗa duk lokacin da kuka yi imani da Allah na gaskiya kuka bi dokokin Allah Allah subhanahu wataala ya ce in kun kin imani da shi ku yi musu tattale wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa shin kun je kun nemi ilimi kun kera makamai kuma Allah ya ce wala tanazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru Allah ya faɗi illolin da ba a ci nasara akan su shin mun bar su ba mu bari ba tun da ba mu bar su ba babu bancin nasara kenan za a ci nasara bi shar in an bi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yakin badar da an kai ma Allah da'a an ci nasara ko ba ci ba wa idh ya'idukum Allahu ihda qa'ifatayn annaha lakum Allah ya musu alƙawari da sun ka cika Allah ya cika musu alƙawari falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harba amma a yakin Uhud an saba ko ba a saba ba sun saba an ci nasara ba a ci nasara ba ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد أفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين كاكا فرقو مؤمن نسو كفارة كشوا تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم سيكو كربكم شيء وتنازعتم سيكو كإجائية كاكا أنت ولا تنازعوا أنت كفو يكون يزاكو تنسرة ماذا كنت تنسرة كنا مسلمين يزو إمنا سوى الله يتيمك taimake mu mu dawo ga addini da gaskiya ba ka zuwa ka sha giya tare da kafiri a gidan giya ku yi zina wuri daya ka yi ƙarya ya ƙarya ka yi tasa ya tata ka yi zalunci ya yi zalunci ko ba haka ba a ƙarshe kuma ka shigo masallaci ana kiyamun laili kana iya cewa Allahumma dammir Amerika kai ba Allahumma dammir Amerika kawai haka Allah zai taimaka ka aka Amerika bisa ga ƙarya ƙarshen ta kafiri ya kika cika alƙawari ya kafiri ma ya kika kamanta gaskiya ya zai Allah ya taimake mu da wannan tabi'a wallahi tallahi Allah ba zai taimake mu sai mun gyara ɗabi'o'in sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi cewa sun sun fi nasara ko ba kan bane Allah ya kire su masu gaskiya ko ba haka ba Allah ce ula'ika humus sadiquna a cikin shekara goma suka dawo suka mallaki inda aka kore su saboda ni saboda sun yi gaskiya yawma hunainin an zo za a yi yaki sai mutane suka manta da Allah suka koma wajen yawa suna ganin yawa zai taimake mu kuma yadda muke gani yanzu ko ba ganin bane sai an yi yawa ba yawa da ke taimako ba akwai bukatar zuciya ita da kanta ta samu tabbata domin badar ba yawa ne ya taimaki mutane ba Allah ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum sai sun ce lan nughra yawmin killa ai ba yadda za a yi an kadan saurin jayin sai ga shi an fara yakin mutane sun wace an bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai dan haka dai wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna in sun cika sharuɗan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza musu ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ma'ana in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku amma a jaye ba a aikin addinin Allah ba a karatu ba a ciyarwa ba a wa'azi ba a da'awa kowa abin da ya sha mai kai riga mai kyau mata mai kyau gida mai kyau sutura mai kyau shi ke nan ba abin da dame ka abinci mai kyau ka ci ka koshi ka cika ciki ka yi bacci ka tsufa ka mutu sai me ya saura babu abin da shan mutane kai sai dai duniya duniya duniya duniya duniya to ya zai cikin Allah ya tunce wa kan kafirai wallahi wannan ba zai taba yiwa ba dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman tuni Allah shi ba mu wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh